بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka riyadus salihin min kalam sayyidul mursalin nabina muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in tare da sharhi na riyadus salihin na al'allama al-sheikh al-walid al-uthaymin rahimahullahu ta'ala sati da ya gabata sati biyu muna cikin babul ithar wal muwassat babi wanda yake bayanin al'isa fifitar da wani a karan kan mutum sannan wani wasa kore kewa mun karanci hadisin abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi hadisi na 564 gabanin haka kan mu mance yau muna uku ga wata al-muharram hijira manzala sallallahu alaihi wasallam na da 1445 wanda ya daidai da 21 ga watan bakwai miladiya na da 2024 kamar yadda muka ce muna karkashin hadisi na 564 hadisin abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مشهود كلمة مشهود وأيكي ركدا أبن تقرسا مكتش مشهود أصابني الجهد وهو المشقة سنني دور talauci da mummunar rayuwa da yunwa tsananin ruwa duka wannan kalma ta majhudu ta kusa fa arsala ila ba'd nisa'ihi fa qalat wallazi ba'athaka bil haqqi ma 'indi illa ma thumma arsala ila ukhra fa qala bil mithla dhalik hatta qulna kulluhunna mithla dhalik la wallazi ba'athaka bil haqqi ma 'indi illa ma فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليله فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي رواية قال لامرأته هل عندك شيء فقالت لا إلا قوت صبياني قال علليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء فنوميهم وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاوعين طاويين فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله من سمعكما بضيفكما الليلة وانا حديثي شرح شيا غباتا ya tsaya mun tsaya akan ambatan fa'idodi da malayan ambata a cikin wannan hadisi قال ففي هذا ففي هذا الحديث من فوائد من الفوائد ما يلي cikin wannan hadisi akwai fa'idodi wanda za su zo awwalan fa'ida ta farko bayanu hali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai bayanin halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wama kana alaihi min shazfi al-aishi wa qillati dhati al-yad na abin da ke tare da shi na wahalar rayuwa da rishi da rishin abin hannu wannan halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma annahu alaihi salatu wassalam akramul khalqi ala Allah duk da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafi zama karamci da girma da matsayi wajen Allah madaukaki walau kanat ad-dunya tusawi inda Allah shay'a da dai duniya ta kasance wani abu mai matsayi wajen Allah madaukaki lakana abarru nasu biha wa haqqahum wa haqqahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da dai wanda mafi abarru nasu biha wanda zai mafi yawan bin mutane duniya da cancantarta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lakinna la tusawi shay sai dai kuma a duniya bata kasance komai ba dalilin haka kala ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi yake cewa law sawatid dunya janaha bu'datin lam yasqi minha ar-rabb lam yasqi rabb minha ar-rabb dhal kufran lakinnaha wallahi ahqaru indahu min dhal janahi al-qasir at-tayran yake cewa da dai a ce duniya ta yi daidai da hukukin sabro ce matsayinta matsayin hukukin sabro lam yusqa minha rabb zalka zalkufran ko lam yaski minha rabb zalkufran da Allah madaukaki bai shayar da ma'abucin kafirci ba ina Allah madaukaki da bai shayar da kafiri ruwa a cikin duniya ba lakinnaha wallahi ahqaru indahu sai dai ina rantsuwa da Allah ya ce duniya ita ce mafi kaskanta wajen Allah madaukaki min zaljanahil qasir at-tayran daga ma'abocin hukuke wanda tashin shi takaitacce ne in ya tashi baya dogon zango qala ahqar min janahil ba'udati inda Allah falaysat bi shay idan duniya ita ta yi zama kadan gulakantuwa game da hukukin saburo wajen Allah madaukaki kenan duniya ba komai bace ba wannan fa'ida ta farko kenan fa'ida ta biyu husnu adabi sahaba ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kyakkyawan ladabi na sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tare da annabi wanda tsirayen Allah da mutum su kara tabbata da shi fa inna hadha al-ansari قال لزوجته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم domin wannan ba an sare mutumin madina wannan sahabi cewa matashi ki girmama bakon manzon Allah wanda tsira ya Allah da mutum su kara tabbata da shi falam yaqul akrimi dayfana bai ce ba girmama bakon mu ba ma anna alladhi adafahu fil haqiqati wa hadha ar-rajul duk da cewa wanda ya dauki bakon ta wannan sahabi shine manzo sallallahu alaihi shine wannan mutum lakinnahu adafahu niyabatan an rasul sallallahu alaihi wasallam sai dai ya dau wannan bakunta wannan mutum a mamadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waja'alahu dayfa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda kyakkyawan tabi'a da hali sai sanya cewa bakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma mun rage mun sani cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul falyukrim dayfahu dukkan wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya girmama da bakon shi salisan fa'ida ta uku annahu yajuzu ardu diyafati ala nas ya halitta mutun ya bujiro bakuntan wani a cikin mutane wala yu'addu hadha min al-mas'alati al-madhmumati kuma wannan ba a lissafa shi daga tambaya wadda aka yi zargi abin kyama a ciki awwalan li'annahu lam yu'ayyan falam yaqul ya fulanu dhayyif hadha ar-rajul hatta naqula innahu ahrajahu manzala sallallahu alaihi wasallama bai ce wani ba dauki bakuntan nauyin bakuntan wannan mutum barantana mu ce manzala sallallahu alaihi wasallama ya sanya wani cikin damuwa lalla wannan mutum baya da halin da zai ɗauki wannan bakunta ko kuma iya da hali baya da niyya amma sai ya ce wane wane ne zai ɗauki nauyin wannan bako qala wa inna ma huwa ala sabil al umumi fa yujuz lil insani mathalan idha nazala bihi dayfun wa kana mashghulan aw laysa indahu ma yudayyifu bi an yaqula liman hawlahu man yudayyifu hadha ar-rajul nan a mis- misali idan abin ya zo ga a, be- ba a ce wani ba ya halitta ga mutum idan misali wani bako ya sabka a wurin shi ya zama to iya da mashigoli ne ayyuka sun mai yawa ya shigaltu da abubuwa da yawa ko kuma baya da abin da zai sabke nauyin ya dauki nauyin wannan bako ya halitta ya cewa wanda suke tare da shi wa zai iya daukar nauyin wannan bako ba laihi bane ba wala haraja fi zalika fa'ida ta hudu al-itharu al-azim min hadha ar-rajul al-ansari akwai fifitar da wani abu sakaran kai ga na wannan sahabi mutumin Madina haifu ba ta huwa wa zaujatu wa sabiyatu min ghairi asha lokacin da da shi da matar shi da ƴaƴan shi suka kwana ba tare da cin abincin dare ba ikraman li hadha dayf ba dan komai ba saboda girmamar da wannan bako alladhi nazala dayfan ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya sabka a matsayin bako na manzon Allah wanda kila ya Allah da mace su kara tabbata gare shi khamisan mas'ala fa'ida ta biyar min fawaid hadha alhadith annahu yanbaghi lil insan an yu an yush'ir alla yush'ir dayfahu annahu manun alayh na daga cikin fa'ida ta wannan hadisi fa'idodin wannan hadisi cewa bai dace ba mutum ya kwatantawa bakon shi ya mai wata ya mai wani gata ya mai wata ni'ima kai ya kwatanta kamar ya kyautata mishi ko ya gora mishi ko ya dauka kamar ya mai wani abu wanda ya cancance mai godiya au anna dhaifa mudayyiqun alai kuma kai ya kwatanta kamar wannan bako ya kumtata mishi wa muhrijullah لأن الرجل أمر بإطفاء المصباح حتى لا يظن الضيف حتى لا يظن الضيف أنه ضيق عليه domin wannan mutum ya ya umarci matar shi ta kashe fitila domin kayya wannan bako ya ga kamar ya kuntata musu ya samu damuwa wa harramahum al'asha kuma ya haramta wa kansu abincin dare wa hadha ma'khudun min adab al-khalil Ibrahim alayhi salam malai ce kuma wannan an ya tirato shi ne ko an tirato shi ne daga ladabin Ibrahim al-Khalil badadan Allah alaihi salam wanda tsira Allah da mutunci suka tabbata gare shi haitu nazalat bihi al-mala'ikatu duyufa lokacin da mala'iku suka zo a matsayin bakin Ibrahim alaihi salam faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin sami Ibrahim alaihi salam sai gaugawa dandanan ya koyi ya tahi a boye ya je ya kawo musu da gashashen ɗan marake ajilin salim mai kala mashwi lakin na hura ga ila ahli ai zahaba bi sur'a wa khufyatan ya tayi da gaugawa a boye li Allah ya khijala dhayf domin kabbake su samu damuwa wani lokaci lokacin da bako zai ga ka kai kawo kai ta zuwa kana zuwa i wannan i wannan la Allah ya samu wani jin nauyi ya samu damuwa sai kai dabara ba tare da ya fahimci wani abu فائدة تشد سادسا ومن فوائد ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه يجوز للإنسان أن يؤثر الضيف ونحوه على عائلته هل لو نادر تشكين فائدة دون حديثي يا هل تجمتني في في تدبقوا أبسا يلنش دمك من تنف وهذا في الأهوال النادرة العارضة ما ليتي وانا كما إيازو واني a cikin hali wanda yake bujurowa ba ko da lokaci ba wai la faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama ibda bi nafsika thumma bi man ta'ud in ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tayi a lokacin da zaka ciyas ka ba da wani abu to ka fara da karan kanka sannan kuma ka waiwaya wajen wanda nauyin su suke kanka ƴaƴanka ne matanka ne mahaifinka ne danginka ne da abin da ya kamata so ya kamata ka fara wadatarsuwa sannan ka tsallaka ya zuwa wasu lakin idan aradat mithlu hadhihi al-ahwal sai dai in irin wannan hali suka bujiro fala haraja 'ala al-insani an yuqaddima dhayfa babu laihi irin wannan hali idan ya samu mutum ya gabatar da wani bako ko wanda yake kama da shi na'am aw nahwahu biman yuhibbu alayhi biman yajibu alayhi al-ikram ko kuma kwatamcin baƙo wanda karamta karamtar da shi ya zanto wajibi ومن تأمل الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وهدي أصحابه dukkan wanda ya tsokaci da tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tafarkin sahabban shi wajada fiha min makarimil akhlaqi wa ma'alil adab ma law sara an-nasu alaihi lanalu bidhalika rif'atad dunya wal akhirah da ya samu a girmamawa da kyakkyawan halulluka da ladabi maɗaukaka wanda idan mutane suka yi to da sun samu a nan duniya ɗaukaka a duniya da lahira da dai a ce mutane za su iya za su aikata irin wannan halulluka da irin wannan ladubba to da sun samu ɗaukaka a nan duniya da lahira wa faƙan Allah wa iyyakum lima fihi alkhaira fi dunya wal akhirah mala yace Allah ya datar da mu da mu da ku da abin da ke akwai alkhairi cikin shi a nan duniya da lahira قال المؤلف رحمه الله وعنه قال حديث da ya wuce hadisin wane ne Abu Hurairah radiyallahu anhu nan ma shine qala wa anhu qala haka an samu wannan hadisi daga Abu Hurairah wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da mun shi su kara tabbata gare shi ce ta'amu thnaini kafi thalathata wa ta'amu thalathati kafi al-arba'a muttafaqun alayh وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية أبو هريرة يتي مزالة صلى الله عليه وسلم يتي abincin mutum guda biyu ya ishi mutum uku abincin mutum uku ya ishi mutum guda hudu wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi da wannan lafzi domin idan an ce muttafaqun alaihi ana nihin da lafzi da ma'ana sun zo daya haka imam bukhari ya fitar da wannan hadisi haka imam muslim ya fitar da shi amma an ce rawahu bukhari wa muslim ya yi daukar ma'ana cewa sun fito shi la'alla a samu dan bambancin lafzi sai dai ma'anar da yake قال وفي رواية لمسلم إمام مسلم إياد وترواية دبان عن جابر دقى جابر قال عبد الله وانده دعا الله تكار تبتا قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي وانده سيرانا الله دعا مجل سكار تبتا قريش قال طعام الواحد كافي الاثنين abincin mutum guda ya ishi mutum biyu wa ta'amu thnaini yakfi al-arba'ata can yakfi can kafin nan kuma yace yakfi fil ya kawo da ismu fa'il nan kuma fili mudari yakfi abincin mutum guda yana isan mutum biyu abincin mutum biyu yana isan mutum guda hudu wa ta'amul arba'ati yakfi as-samaniyata abincin mutum hudu iya isan mutum takwas nan nan sai aka linka can kuma sai zamanto bambancin ɗaya ne وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال هكا أنسى من حديث لغا أبو سعيد الخدري وان يدع الله تكار تبتع قريش قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم ألوكة نمكي cikin bulaguro tare da manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin tsara tabbata gare shi idza jaa rajulun ala rahilatihi la sai ga wani mutum ya zo akan dabbar shi faja'ala yasrifu basrahu yaminan wa shimala sai kama wawwangawa ya kalli dama ya kalli hagu ya wanga can ya wanga can wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mazala wanda tsirayen Allah da mucin tsara tabbata gare shi ce man kana ma'ahu fadlu zaharin faly'udda bihi ala man la zahara la wanda yake da rata na abun hawa na ya hau abin hawa raƙumi ne doki ne alhali ga saura nan bai wanda saura akwai iya da yawa fiye da ɗaya to ya yi tanadin shi ga wanda baya da shi ya ba wa wanda baya da shi wannan abin hawa ya hau wa man kana lahu fadlun min zadin faly'ud bihi ala man la zada la wanda kuma yake da rata da saura na abinci na guzuri to ya tanadin shi ya zuwa ga wanda baya da uzuri فذكر من أصناف المال ما ذكر وزال صلى الله عليه وسلم يا أنبتا dangogin dukiya abin da ya ambata hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minna fi fadl har sai da muka ga cewa ba ba wani ɗaya daga cikin mu wanda yake da haƙƙin rage wani abu wanda ya huce bukatar shi qala rawahu muslim wannan lafzi imam muslim ya fitar da shi wa an sahal bin sa'ad radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga sahal dan sa'ad wanda yadda Allah ta kara tabbata a gare shi anna imra'atan ja'at ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bi burdatin mansuzat mansuzat tazo da wata alburda burda riga ce wadda galiban wanda take da wannan hula ko kuma ka ce babbar riga mansuza wadda ya zamanto an mai suke ce saƙa ta wadda aka saƙa faƙalat na sashto ha biyadayya li'aksuwa ka ha mazala sallallahu alaihi sallama na saƙa wannan riga da hannuna domin in tufatar da kai da ita ba aka za hannabi sallallahu alaihi sallama mutajen ilaiha mazala sallallahu alaihi sallama ya karbi wannan riga iya mai iya bukatarta fa kharaja ilaina wa innaha li izarahu manzala sallallahu alaihi wasallama ya hutu da ita ya zamanto kamar ya darma izarar shi ne gyabtar shi ne ya darma fa qala fulanu sai wani sahabi ya ce dan saboda girmamawa bai ce wani ba sai ko da ya san shi bai so ya ambaci sunan shi ba sai ce fulanu domin ba ambatan shi bane shine munuha a'a fifitar da kai da manzala sallallahu alaihi wasallam ya fifitar da wannan sahabi a sakaran kanshi duk da cewa iya son wannan riga sai wannan sahabi yace iksiniha ma ahsana manzala sallallahu alaihi wasallam bani ita ko ka sanya min ita miyehi ta kyau saboda tana da kyau ya ji mamakin kyanta faqala sai ce na'am yace babu laihi فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس وزال صلى الله عليه وسلم يزمنا أما زمنش ثم رجع فطواها سنما زال صلى الله عليه وسلم يقوم يفد والنريقة فطواها يلنكت ثم أرسل بها إليه سنما زال صلى الله عليه وسلم يأيك والنريقة يزوى وانشر صحابي وان دي تنبيش فقال له قوم سابيسي سكتشيا ونمتن ما أحسنت suka ce baka kyautata ba kyauta ba labisa hannabi sallallahu alaihi wasallama muhtajan ilaiha wazala sallallahu alaihi wasallama ya sanya wannan riga domin iya bukatuwa ya zuwa gare ta iya san thumma sa'altahu sannan kuma ka tambaye shi wannan riga wa alimta annahu la yurda sa'ila kai kuma ka san mazala sallallahu alaihi wasallama baya mai da mai roƙo baya mai da mai tambaya in ka tambaye mazala sallallahu alaihi wasallama wani abu sai ya baka shi sai dai in ba ya shi فقال إني والله ما سألته لألبسها yace na ransa da Allah ne bin tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan riga ba dan in sanya ta inna ma sa'altuhu li takuna kafani na tambaye shi ne dan dan wannan riga ta kasance min ita ce likafani na idan na mutu qala sahal sahal yace fa kanat kafanu wannan riga sai ta waye gari ita ce kafanin likafanin wannan sahabi radiyallahu anhu wannan hadisi imamu bukhari da muslim suka fitar da shi al'allama shekul al-thamin rahimahullah yake cewa zakar al-mu'allif rahimahullah hadhihi al-ahadith fi bab al-ithar wa hiya hadith abi hurairah wa jabir wa abi sa'id malam wanda ya wallaha littafi na ya ambaci wannan hadisai a babi na fifitar da wani abu sakaran kai kuma ya ambaci hadisin abu hurairah da hadisin jabir da sa'ad a cikin hadisi guda biyu na farko bayyana nabi sallallahu alaihi wasallam anna ta'amal wahid yakfi lithnain wa wa anna ta'amal thnain yakfi al-arba'a wa anna ta'amal arba'a yakfi ath-thamaniya wa hadha haqqun minhu alayhi salatu wa salam ala al-ithar ina wannan hadisi da muka ambata akwai babbar fa'ida mazala sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin su fifitar da wani abu sakaran kai malam ya yi dogon bayani a kansu wanda duka kusan ma'anar dai ɗaya ne da ƙarshe shi ne dai hadisan wannan dukansu guda uku suna bayani ne akan fifitar da wani abu sakaran kai ko da kana bukata abu sai hadisi na ƙarshe na wannan babi kalwa na abi musa radiyallahu anhu kala an samu wani hadisi daga abu musa wanda ya dala ta ƙara tabbata gare shi kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsira Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi ce innal ash'ariyina idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'am iyalihim bil madinati جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم متفق عليه أبو موسى الأشعري wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce lalle al-ash'ariyina qabilal ash'ar banu ash'ar ke idza armalu idan ya zamanto sun rasa abinci ko abincinsu ya yi kaɗan ko babu sai a hannun wasu ‘yan kaɗan ko kuma babu filgazu a lokacin da suke cikin yaƙi auƙalla ta'amu iyali ko kuma abincin iyalansu suka yi ƙaramci bilmadinata a madina jama'u makana indahun fi thawbin wahid sai su tattara dukkan abin da suke da shi a tufa guda wancan ya kawo dan abin da ya saura wancan ya kawo abin da yake da shi wancan ya kawo abin da yake da shi a gangama shi wuri guda sun maktasamuhu bainahum fi ina'in wahid sannan su rarraba shi tsakanin a makayi guda bisawiya ta daidai da daidai wancan da ya kawo abin da yake hannun shi la Allah ya kawo tiya biyar wancan ya kawo kwano uku wancan rabi dan rabi ne ya kawo sai a gangama kuma an tashi sai a rarraba in tiya tiya ce kowa tiya tiya zai dauka in kwano kwano ne in dan rabi ne haka nan fahim minni mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce ni su daga gare ni suke wa ana minhum ni ma daga gare su nake Ina muna tare da su ina tare da su wannan hadisi imam muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim suka fitar da shi armalu mala yace faraga zadum a lokacin da guzurin su ya kare au qarabal faraga ko kuma gab da karewa ya zo gab da karewa sai su tattara su raba daidai wa daidai wannan kuma shi ma na nuni akan fifitar da wani abu sakaran kai in ba haka ba da kowa sai ya rike kayan shi amma yanzu misali mutum iya da hatsi a rumbu cike da rumbu da mai ɗari zuwa da baya da ko da ɗan rabi zai kawo ya ce a gangama a ɗan rabi da mai ɗari a raba daidai wa daidai ba duba kaga irin wannan karamci daga sabon manzala sallallahu alaihi wasallam abinda suka karanta daga manzala sallallahu alaihi wasallam ina ga sai mu tsaya akan wannan babi abinda muka wadi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk